الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 27 ga watan Al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 daidai wanda ya dace ma bakwai ga watan goma shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihin darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wata'ala muna dai cikin kitabul faba'il kuma muna cikin wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na fadula ta sahu wanda yake na farko kuma da umarni na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam game da cika sahu wanda yake na farko sannan wanda ke biya masa sannan wanda ke biya masa da kuma umarni game da daidaita sahu mun tsaya ƙarshen hadisi na abu sa'id al-kudri Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci wato ya ga ja da baya game da sahabbansa faƙala lahu manzan Allah sai ya ce da su taƙaddamu manzan Allah ya ce ku gabato fa'atan mubi manzan Allah ya ce ku yi koyi da ni wali ya atamma bikum man ba da manzan Allah ya ce wanda ke bayan ku sai su yi koyi da ku sai ya ce la ya zalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirakumullah yace wasu jama'a ba za su gushe ba suna ja da baya har sai an kai lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya jinkirta su game da jin kansa da rahamarsa a takaice wannan hadisi kamar yadda abu sa'id al-kudri Allah ya kara musu yadda yake faɗa wani lokaci ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga sahabbansa sukan ja da baya sukan komawa da baya misali maimakon in sun zo masallaci su yo gaba tsaya a sahu na farko a cika sannan a cika na biyu sannan a cika na uku to sai suke komawa da baya maza Allah sai yake ce da su taqaddamu fatan mubi maza Allah yace ku yo gaba wato ku koyi da ni kenan ku dan matso gaba shine yace fatan mubi ku koyi da ni wali ya atamma bikum man ba'dakum wanda ke bayan ku sai su yi koyi da ku don haka wannan gaba tana nuna mana idan ka zo masallaci to abin da ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya dace da sahun gaba kenan kar mutum ya koma baya ya tsaya shine sai ya ce wani ya atamma bikun man ba da ku wato wanda ke bayan ku sai su koyi da ku kenan jama'ar da suke baya su za su yi koyi ne da waɗanda suke na gabansu sai ya ce la ya zalo ƙaunin ya ta'akaruna wasu jama'a ba za su gushe ba wato suna jinkiri suna komawa da baya ya ce hatta yi akirahumullah har sai an kai lokacin da Allah ya jinkirtar da su wato game da jin kansa da haka wannan hadisi a takaice kamar yadda bayani ya gabata na kwadaitar da mu akan kokari a wajen neman ilimi mutum ya zamanto yana da kokarin neman ilimi saboda anan duk waɗanda suke kusa da liman sahu wanda yake na gaba to su ne suke koyan yadda wato ake sallah kamar yadda anan waɗanda suke sahu na gaba kenan su ne suke ganin dukkan abin da limami yake aikatawa dukawarsa da tasowarsa da tsayuwarsa da irin abin da yake da abin da yake karantawa na alkur'ani saboda me yasa sun fi kusa da shi don haka wannan kuma yana nuna mana duk wanda ke mai da kansa baya a bangare wanda yake na neman ilimi da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ubangiji ta'ala sakamako zai jinkirta shi game da jin kansa don haka muka yi bayani a baya cewa al'amari wanda yake na lahira to ba a buƙatar ja da baya a kan shi iya abin da ake buƙata a same ka a sahun gaba duk wani aiki na alkhairi to a same ka a sahun gaba shine har muka zo da karin magana da wani daga cikin magabata yake ma ɗansa wanda wasiya ce yake masa cewa duk al'amari in ya taso yake cewa ya kai ɗana a same ka a sahun gaba karka ja da baya ya ce kai ko da zaki ne za a tunkara shi ne yake cewa alaika bil ikidami walau alad dirga ɗana na umarce ka game da lazimtar shiga gaba ya ce ko da zaki ne za a dusa to ya ka zamanto a sahu wanda yake na gaba kenan wancan da muka ce wa iyaka wa iyaka iyaka iyaka wannan wa iyaka bil wa iyaka al ikidam wannan kuskure ne kenan yanda lafazin yake alaika bil ikidam alaika bil ikidam ka lazimci shiga gaba sai ce walau alad dirgam ya ce ko da zaki ne za a tunkara ka zaman to kai ne a sahun gaba don haka al'amari na lahira ba a buƙatar mumini a same shi yana jiya da baya duk wani al'amari na alkhairi a same ka a sahun gaba don haka wannan sakamakon duk wanda ke mai da kansa baya akan ayyuka na alkhairi to ubangiji ta'ala zai jinkirtar da shi game da jin kansa kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu qaumun yata'akhkharuna wasu mutane ba za su gushe ba suna jinkirtar da kansu game da ayyuka na alkhairi sai ya ce hatta yu'akhirahumullah har sai an kai lokacin da Allah zai jinkirtar da su game da jin kansa kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin wato mamu ya dogara akan wanda yake mai isarwa misali shine wanda yake ladanci ko kuma sahun da yake gaban shi amma sharaɗi a lokacin da baya ganin liman duk wanda baya ganin liman sahu na gaban shi ya kare kenan sai ya yi amfani da sahu waɗanda suke na gaban shi dukawarsu da tasowarsu in har sautin liman baya cin masa ko kuma sautin wanda yake ladani mai isarwa kenan a lokacin da jama'a suka yawaita ko ba kwa ganin liman kenan akwai wanda yake liyu ladanci kenan wannan wanda yake ladanci idan ya daga murya game da yin kabbara dukawar liman da tasowar shi sai ku yi amfani da wannan kamar yadda anan ya ce cayi taqaddamu fa'atan bi ku gabato ku yi koyi da ni kenan waɗannan wanda suke ganin limami sai ya ce wal ya atamma bikum man ba'adakum wanda ke bayan ku sai su yi koyi da ku kenan wanda za su yi koyi da ku waɗanda ba sa ganin liman kenan kenan za su yi koyi da sahun da yake gabansu ko kuma da sautin da yake isar musu wato na shi wanda yake mai ladanci za mu tashi hadisi na gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala wa an abi mas'udi radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yamsahu manakibana fi as-salah ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة متفق عليه وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وعنه رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري رواه البخاري بلفظه ومسلم ومسلم بمعناه وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها الإله حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى يكبر فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناهية إلى ناهية يمسه صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وهاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسوا صفوفكم وقاربوا بينها وهابوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها لهضب حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم قوله لهضب بحاء مهملة وذال مؤجمة مفتوحتين ثم فاء وهي غنم سود سيجار تكون باليمن وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه وعن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسد الإمام وسد الخلل رواه أبو داود malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan riwaya ce ta abu mas'ud shine uquba ibn amir al-ansari Allah ya ƙara masa yadda na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yamsahu manakibana fi salati wato manzan Allah na shafa kafaɗin wato a wajen sallah lokacin da aka tada ikamar sallah kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba mahallinsa na limami manzan Allah yakan ƙoƙarin daidaita sahu a aikace yakan shafa kafaɗin sahabbansa yana daidaita su shine anan abu mas'ud yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu manakibana fi salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan shafa kafadunmu a gun sallah fi salati anan kenan ai inda salati lokacin da za a fara sallah kenan ba a cikin sallah ba yake shafa kafadunsu a lokacin da za a fara sallah kenan bayan an tada ikama to yakan zo a aikace yakan shafa kafaɗinsu yana daidaita su sannan waya ƙudu yana faɗa yana cewa istawu manzan Allah yana cewa ku daidaita istawu ku daidaita da juna wala takhtalifu manzan Allah yake cewa kada ku saba fa takhtalifa qulubukum in har kuka saba to zukatanku za su saba shine yace wala taktalifu kar ku saba da juna fa taktalifa qulubukum dan kada zukatanku su saba wannan yana nuna mana karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da daidaita sahu manzon Allah yakan yi umarni ga sahabbansa kuma a aikace manzon Allah yakan yi kokarin ya daidaita su kamar yadda anan yace yamsahu manakiba nafis salati yakan shafa kafadunmu a gun sallah ma'ana domin ya daidaita mu sannan sai ya ce da mu istawu ku daidaita wala takhtalifu kar ku saba da juna fa takhtalifa qulubukum zukatanku sai su saba in har kuka saba to zukatanku za su saba ya zamanto gaba da kiyayya ta shiga tsakankanin sai ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha za Allah yake cewa ma'abuta wato waɗanda suke balagaggu masu hankali daga cikin kumanzan Allah ya ce su kusance ni lafazin ulul ahlam wato su ne waɗanda suke kenan albaligun waɗanda suke balagaggu manya kenan wannuha waɗanda suke ma'abuta hankali annuha jam'i ne na nuhuya idan aka ce annuhuya shine al'aqal shine yake nihi yake cewa balagaggu masu hankali daga cikin kuma zan Allah ya ce su kusance ni don haka wannan gaba tana karantar da mu gaf da liman bayan limami to wannan mahalli ne na manya ba yara ba an gane ko kuma suwa ake nihi su ne waɗanda suke mahaddata alkur'ani masana game da hukunce-hukuncen addini don haka wannan muhalli ne wanda yake nasu duk wanda ya kasance baya da hadda ta alkur'ani baya da fahimtar hukunce-hukuncen addini to wannan mahalli ba nashi bane bai cancanta da shi ba gab da bayan liman kenan na waɗanda suka hardace wani abu wanda yake na alkur'ani kuma suna da sani game da hukunce-hukuncen addini saboda wani al'amari yakan iya faruwa ga limami a cikin sallah waɗanda ke bayan shi in ba masana ba ne ba to kwata-kwata ba za a san yadda za a gyara wannan sallah ba don haka a nan kenan ba wani abu ba ne ba wanda yake na wani girman matsayi wanda yake na duniya da sauransu a a wannan mahalli mahalli ne na waɗanda suke da fahimtar hukunce-hukuncen addini waɗanda suka haddace alkur'ani su ne ya dace su tsaya gab da liman bayansa kenan wannan matsayi ne kuma wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kai su domin do a wata a ibada babu wata ibada mai girma a gun Allah sama da sallah kuma dan haka wannan shine mahalli wanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana umarni ya bayyana mana cewa ga waɗanda ya cancanta wato su tsaya a wannan mahalli shine yace liyadini minkum ulul ahlami wan nuha ya ce balagaggu masu hankali manzan Allah ya ce su kusance ni kenan me yake nihi masu hankali waɗanda suka haddace alkur'ani suka fahimci hukunce-hukuncen addini sai ya ce sun mallazi na ya dunahu manzan Allah ya ce sannan waɗanda suke kusantarsu kenan a wajen haddata alkur'ani da fahimtar hukunce-hukuncen addini sun mallazi na ya lunahun sannan kuma waɗanda suke kusa da su kenan su ne ya kamata wato su dace da wannan sahu na harko kenan bayan limami a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana daidaita sahu abu ne wanda yake wajibi ko ka ce farilla ne domin a nan umarni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi cayi istawu wala takhtalifu lafazin istawu wannan umarni ne kai tsaye daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda bayani ya maimaitu idan umarni ya zo daga Allah ko manzansa to iya abin da yake fa'idantarwa shi ne wajauci kaga anan da ya ce istawu ku daidaita kenan kai tsaye za ka fahimci cewa an hane ku game da sabawa tunda an ce ku daidaita to amma sai ya karfafa wannan umarni sai ya ce wala takhtalifu manzo Allah ya ce kar ku saba da juna bugo da ƙari kuma sai ya nuna mana ukubar da take biyowa baya in har jama'a sun ki daidaita sahu to shine sabanin zukata zukatan su za su saba ya zamanto gaba da kiyayya ta auku tsakankanin su dan haka wannan yana nuna mana sabawar zahiri ta mu'minai to takan kai wato izuwa ɓoyayyen al'amarinsu su samu saɓari kenan don haka a nan kenan kaga daidaita sahu abu ne wanda yake zahiri to daidaita sahu wannan yakan kai ya zamanto jama'a sun zamanto tsintsiya maɗaurinki ɗaya masu ƙaunar juna masu taimaka ma junansu rashin daidaita sahu saɓawa ga sahu to wannan yana kai jama'a izuwa sabani wanda yake koyayye shine na zuciya ya zamanto gaba da kiyayya ta auku tsakankanin jama'a kamar yadda zamu iske a hadisi na gaba al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi sannan hadisi na gaba riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sawu sufufakum manzan Allah ya ce ku daidaita sahunku sai ya ce fa'in na taswiyata safi lalle daidaita sahu min tamamis salati manzan Allah ya ce yana daga cikin cikar sallah daidaita sahu yana daga cikar sallah a riwaya ta al'imamul bukhari manzan Allah yake cewa fa'in na taswiyata sufufi min ikamatis sala domin daidaita sahu yana daga wato tsaye da sallah wanda tsaye da sallah ko abu ne wanda yake wajibi wannan ita ce jumla ta aliliya wanda hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya umarce mu cewa mu daidaita sahu me yasa yace mu daidaita sahu domin daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah yana daga cikar sallah wanda shi kuma cika sallah wannan wajibi ne mutum ya kwatanta ya zo da duk abin da aka shar'anta a cikin ta bakin gwargwadon iko don haka shi ne ya ce sauwu su kufaku ku daidaita sahunku sai ya ce fa'in na taswiyata safi domin daidaita sahu min tamamis salati yana daga cikar sallah a riwaya ta al'imamul bukhari sai ya ce fa'in na taswiyata sufufi domin daidaita sahu min ikamati salati maza Allah ya ce yana daga daidaita sallah yana daga tsaye da sallah ma'ana yana daga tsaye da sallah wanda Allah ya mana umarni cewa mu tsaye da sallah tsaye da sallah ku shine yin ta a lokacinta tare da zawwa da duk abin da aka shar'anta a cikin ta na farillai da sunnoni da mustahabbai don haka a takaice wannan hadisi yana karantar da mu wato sunna ne akan limami ya umarci mamu da cewa su daidaita sahu ya ba su umarnin cewa su daidaita sahu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shi kuma wannan yana kasancewa bayan an tada ikamar sallah sai in an tada ikamar sallah kenan limami shine zai bada wannan umarni dan haka ladani da zai ce a daidaita sahu ayi kaza wannan duka kabba ce ba aikin shi bane ba an gane ko shi limami shine zai bada wannan umarni kuma yi masa da'a akan wannan kuma ya zama wajibi dole ne in yace ku daidaita sahunku yace wani yoga ba ko kuma wani ja da baya wani dan buda wani dan matsi to wannan dole ne a yi masa da'a domin duka wannan yana daga cikin daidaita sahu kuma kamar yadda hadisi ya gabata hanya biyu ake bi game da daidaita sahu kamar yadda manzon Allah yake bi kenan in har ya ga su mamun shi ba su fahimci ba daidaita sahu ya ce ku daidaita sahu kun kasa daidaitawa to a nan sai ya zo da kanshi ya ringa daidaitawa ya janyo wannan ya yi gaba ya daidaita wannan kenan ya ringa daidaita kahudinsu kamar yadda shi abu mas'ud yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu manakibana fi salati kenan in ya ba su umarni ya ga sun fahimta sun daidaita falillahi alhamdu idan ya ce ku daidaita sahu kun ki daidai kun kasa daidaita wato da kanshi sai ya zo ya bi sahu sahu ya daidaita kamar yadda za mu iske a hadisi na gaba to shi ne anan ya ce sauwu sufufakum ku daidaita sahunku sai ce fa inna taswiyata saffi domin daidaita sahu min tamamis salati yana daga cikar sallah a wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari sai ce fa inna taswiyata sufufi domin daidaita sahu min iqamati salati yana daga tsayi da sallah wanda Allah ya mana umarni don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana daidaita sahu wani bangare ne daga sallah ta jama'a sannan hadisi na gaba Anas Allah ya kara masa yadda ke cewa uqimati salatu yace wani lokaci an tada iqamar sallah فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وذا الله صلى الله عليه وسلم سي يغباتو mu da fuskarsa فقال sai yace aqimu sufufakum wa tarasu manzo Allah yace ku daidaita sahunku ku meke sahunku manzo Allah yace wa tarasu ma'ana ku liku da juna manzo Allah yace ku liku da juna lafazin attaras shine wato aliku da juna kenan kar a bar wata kafa sai ya ce fa inni araku min wara'i zahari maza Allah ya ce domin ni ina ganin ku ta bayana ni ina ganin ku ta bayana wannan wata mu'ujiza ce wadda Allah ya ba manzon shi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam idan an tada ikamar sallah ya wuce gaba ana sallah to duk abin da yake bayan shi yana ganin shi tamkar yadda yake ganin abin da yake gabansa ba don komai ba ko wannan domin cikar muraƙaba kiwo saboda shi ɗabi'a ta mutum in ana kiwon shi an tsaya a kansa to zai tsaya ya kyautata aiki amma idan duk lokacin da aka kauce aka bar shi in a farko yana nishaɗi zuwa wani lokaci sai ka ga ya kasalanci don haka ita ku sallah abu ce wadda take mai matukar mahimmanci don haka Allah ya ba manzon shi wannan mu'jiza in an tada ikamar sallah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ana sallah duk wanda yake bayan shi yana ganin shi tamkar yanda yake ganin abin da yake gabansa kenan anan tunda sun san yana ganin su kenan dole mutum zai kiyaye dole mutum zai kiyaye ya ci gaba da daidaita sahu tun daga farkon sallah har zuwa karshen ta kina anan mu gane daidaita sahu ba abu ne ba wanda yake a farko tun daga farkon sallah har izuwa karshen ta dole ne a daidaita sahu ko da bayan a raka'a ta farko sahu ya dan karkace ya dan wannan to ya zama wajibi kuma a daidaita shi shine yace aqimu sufufakum manzo Allah yace ku meke sahunku ku daidaita shi sai yace watarasu wato ku liku da juna sai yace fa inni arakum min wa min wara'i zahari manzo Allah yace domin ni ina ganin ku ta bayana kenan kar ku yi tsammanin cewa bana ganin ku manzo Allah yace ina ganin ku ta bayana al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi kuma lafazin sa ne al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi amma ya kunshi ma'anar wannan hadisi amma ya sha bamban da lafazin da yake cikin sahihul Bukhari a wata riwaya ta al-Imam bukhari wato Anas sai yake cewa wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi ɗaya daga cikin mu ya kasance yakan liƙa wato idan sansa wato da na ɗan uwansa idan sau kenan wannan kashi wanda yake dullowa wato a gehin diddige na kafa kenan shine ake kira idan sau shine yace wa kana ahaduna yulziqu mankibahu wato shine yace wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wato ɗayan mu yana lika kafadarsa kafada ce mankib an gane ko akwai riwaya da ta zo akan ita ma tana cikin sahihul bukhari wanda shi wajen daidaita sahu kenan abin da ya shafi diddige kenan idan sau naka kake lika shi da na dan uwanka sannan da diddigenka da nashi kenan ba kan yatsotsi ba ake hadawa kenan idan sau ya zamanto sun sun liku da juna sannan nan diddigenka ya liku da nashi sannan anan sai ya ce wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi dayan mu yakan lika kafadarsa wato da ta dan uwansa idan aka ce mankib ita ce kafada kenan dan ɗaya daga cikinmu yakan liƙa kafadarsa da ta dan uwansa wa qadamahu bi qadamihi kuma ya liƙa duddigen shi da na dan uwan shi kenan wajen kafada kenan kafadar ka ya zamanto ta danganu da ta dan uwanka in ma ya fi ka tsawo kenan kafadar ka dai ya zamanto ta liku da jikinsa sannan abin da ya shafi kafa kenan duddige ya zamanto ya haɗu da na kowa sannan ya zamanto kuma idan saunaka ya deku da na ɗan'uwanka wannan shi ne daidaita sahu yadda yake a sunance kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da sahabbansa kenan ta ina suka fahimci haka a faɗarsa da ya ce wata rasu manzan Allah ya ce ku liku da juna kenan likuwa da juna ka faɗarka ta haɗu da ɗan'uwanka kafaɗarka kenan ta haɗu da kafaɗar ɗan uwanka sannan diddigenka ya haɗu da diddigen ɗan uwanka wannan shine daidaita sahu a sunnance sannan hadisi na gaba hadisi na annu'uman ibn bashir Allah ya ƙara musu yadda ke faɗa yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la tusawwunna sufufakum manzo Allah ya ke cewa rantsuwa nake da ubangiji na lalle ne wato ku daidaita sahun kafin lamun din nan sai ka kaddara wato shine alqasam rantsuwa ai wallahi la tusawwunna sufufakum manzo Allah ya ce rantsuwa nake da ubangiji na lalle ne wato ku daidaita sahun sai da manzo Allah ya karfafa wannan umarni da harafi na karfafa zance su uku ga rantsuwa ga lamun sannan kuma ga nunin tauki ya ce latusawunna su kufaku ya ce wallahi lalle ne ku daidaita sahun aula yi khalifan allahu bai na wujuhikun ko ku ki daidaita sahu allah ya saba tsakanin huskokinku ya zamanto kuna kiyayya da juna kuna gaba da juna sakamakon rashin daidaita sahu na haifar da gaba da kiyayya tsakankanin mumini rashin haɗin kai a riwaya ta imamu muslim yake faɗa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana manzon Allah ya kasance yakan daidaita sahunmu da kansa manzon Allah yakan zo yakan daidaita sahun sahabbansa sai ya ce hatta ka annama yusawwi bihal gida ka ce tamkar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato yana daidaita kyamri shine wato karan kibiya karan da ake sanya kan kibiya a jikinsa daidaita su ake juna da juna ba a bukatar su zarta juna in za a yanka karan kibiya daidaita su ake irin yadda ake daidaita tsintsiya sannan a yanki to haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake daidaita sahunsu idan ya turo wannan ya je janyo wannan kenan wanda ya yi baya shi sai a matso shi gaba wanda ya yi gaba shi kuma sai a maida shi baya kenan sai a daidaita su irin yadda ake daidaita karan kibiya kaga in za a sanya kibiya a cikin kwari daidaitawa ake ba a buƙatar wani kara ya zamanto ya zarce wani daidaita su ake shi ne ya ce hatta ka annama yusawwi bi halƙida ka ce tamkar yana daidaita karan kibiya yadda yake daidaita sahunmu hatta ra'a anna qad aqalna anhu yace har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga cewa mun fahimci yanda ake daidaita sahu da yaga sun fahimta in aka zo kawai iya abin da yake ba su umarni manzon Allah yake cewa istawu wa atadilu ma'ana ku daidaita sahu sawu sufufakum umarni kawai yake ba su amma a farko bayan ya ba su umarni da kanshi yake bi yake daidaita su wanda ya yi gaba a ɗan tura shi baya wanda ya baya a ɗan janyo shi haka yake daidaita su shi ne ya ce hatta ra'a an na kada a ƙalina anhu har aka kai lokacin da ya ga mun fahimce shi game da umarnin da yake ba mu yadda ake daidaita sahu sun makaraje yau man wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito domin a yi sallah an ta da ikama faƙama hatta ka da yukabir manzon Allah ya tsaya a mahallin shi na limami har ya kai ya kusanta wato manzon Allah ya yi kabbara ta harama ya wuce gaba iya abin da ya rage kawai ya ta kabiratul ihram fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-safi manzon Allah sai ya ga wani mutum wato kirjin shi wato ya dullo daga cikin sahu ya turo kirji gaba wani mutum daga cikin sahu sai maza Allah ya ga cewa ya turo kirjinsa gaba shine yace fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-safi maza Allah sai ya ga wani mutum kirjinsa ya bayyana ya fito daga cikin sahu faqala sai maza Allah yace ibadallah yace ya ku bayin Allah wannan munada ne mahzufu adatin nida ay ya ibadallah manzo Allah yace ya ku bayin Allah la tusawwunna sufufakum lalle ne ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah ya saba tsakanin huskokinku ku ringa kiyayya da juna kuna gaba da juna kaga wannan fa iya abin da ya rage fa wato shine takbiratul ihram manzo Allah sai ya ga wani kawai ya turo kirji yayo gaba shi ne ana manzan Allah sai ya ba su umarni ya ce ku daidaita sahunku ya ku bayan Allah ko ku ki daidaitawa Allah ya saba tsakanin wato huskokinku ku ringa gaba da juna kuna kiyayya da juna to don haka a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana da wajabcin daidaita sahu wannan hadisi sai ka sanya shi a layin hadisan da suke tabbatar da daidaita sahu farilla ne me yasa saboda ukuba ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake wajibi da haka a nan sakamakon rashin daidaita sahu wato shine rashin haɗin kai tsakanin jama'a ma'ana duk wani rashin haɗin kai na musulmi da sauransu to wannan yana daga cikin abin da yake haifarwa ma'ana rashin daidaita sahu a cikin sallah don haka kenan a takaice wannan ko da kasancewar lalle an tada ikama limami ya kusa wucewa in ya gaba su daidaita ba to a nan sai ya juyo ya daidaita su sannan kuma in ya so ya wuce gaba komin lokacin da za a ɗauka sannan hadisi na gaba hadisin albara'u guna azib Allah ya ƙara masa yadda Allah ya ƙara musu yadda ke faɗa ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya takallalu saffa min nahiyatin ila nahiyati wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan keta sahu daga wannan bangare zuwa wannan bangare tun daga wannan hura zuwa wannan manzon Allah sai ya ringa bin sahu yamsahu sudurana manzon Allah yana shafa kirjinmu wa manakibana da kafadunmu idan ya kamo daga wannan bangare sai ya kai wannan bangare in ya kamo daga dama sai ya kai hagu yana daidaita sahu yana shafa kirjinsu da kafadinsu ya daidaita wannan ya tura wannan ya janyo wannan ya daidaita kafadar wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa yaqulu kuma yana cewa da su la takhtalifu kada ku saba da juna fa takhtalifa qulubukum manzo Allah yace zukatanku sai su saba wannan amma yana nuna mana lokacin da mutum yawa samu kansa a matsayin limami a cikin jama'ar da ba su fahimci hukunce-hukuncen addini ba to a nan zai biyo wannan hanya biyu hanya ta farko ya ba su umarnin cewa ku daidaita sahu sannan kuma a aikace sai ya ringa bin sahu ɗaya bayan ɗaya yana daidaita su amma yau da gobe in aka san mutane sun fahimci addini sun san yadda ake daidaita sahu to iya abin da yake kan limami kawai umarni zai ba su ba sai ya ringa bin sahu ba ya janyo wannan ya tura wannan ya janyo wannan kenan tunda a hadisi da ya gabata me yasa me yace shayi wato har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ra'a anna qad aqalna anhu har aka kai lokacin da ya tabbata cewa mun fahimci yanda ake daidaita sahu to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai ya daina bin sahu kenan yana daidaita su to shine anan kenan a farkon al'amari ne lokacin da su sahabbai ba su fahimci ba yadda ake daidaita sahu da kyau shi ne ana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yakan keta sahu tun daga wannan bangare har izuwa wannan bangare shi ne ya ce yamsahu su yurana manzan Allah yakan shafa kirjinmu kenan yana daidaitawa kar wani ya turo kirji ya yi gaba wa manakiba na kuma da kafaɗinmu waya ƙudu yana cewa la takhtalifu manzan Allah yana cewa kar ku saba da juna fatakhtalifa qulubukum in har kuka saba da juna zukatanku sai su saba ku ringa gaba da kiyayya wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana fada inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala as-suhufil awwal lalle Allah da mala'ikunsa wato suna salati ga sahu waɗanda suke na farko sahu na farko Allah da mala'ikunsa suna salati ga jama'ar da suke tsayawa a sahu na farko kaga wannan yana nuna mana fadala ta sahu wanda yake na farko Allah da kansa da mala'ikunsa suna salati ga jama'ar da suke tsayawa a sahu na farko salatin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata shine Allah ya yabi bawa ya jinjina masa a cikin jama'a ta mala'iku salati na mala'iku shine roƙa ma bawa gafara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه za Allah ya ce mala'ikun Allah suna salati ga ɗayanku matuƙar yana zaune a gunsa inda ya yi sallah idan mutum ya gama sallah ya ci gaba da zama a gun yana ambatan Allah to mala'ikun Allah ba za su gushe ba suna yi masa salati menene salatinsu manzan Allah sai ce ya ƙuluna Allahumma rahamhu suna cewa ya Allah ka ji kansa Allahumma gafir lahu ya Allah ka gafarta masa Allahumma tub alaihi ya Allah ka karfi tubansa iya abinda mala'iku suke fada to shine anan yace inna Allaha wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna ala sufufil uwal wato sukan yi salati ga sahu na farko kenan waɗanda suke tsayawa akan sahu na farko don haka a takaice wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ke tabbatar mana da wajabcin daidaita sahu sannan kuma yana nuna mana fadla ta sahu na farko kamar yadda hadisi ya gabata zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce mutane sun san irin ladan da ake samu game da kiran sallah da sahu na farko a ce ba za su samu ba sai sun yi ƙuri'a manzan Allah ya ce da sun yi ƙuri'a to shi ne a nan malam ya koma ya zo mana da wannan hadisi ya ce Allah da mala'ikunsa wato suna salati ga sahu waɗanda suke na farko kenan masu tsayawa a sahu na farko su ne suke rabauta da wannan fabula sannan hadisi na gaba hadisi na abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace aqimus sufufa manzon Allah yace ku daidaita sahu wahabu bainal manakibi manzon Allah yace ku dabrantar da wato kafadunku ku dabrantar da kafadunku ya zamanto kenan ka saita kafadarka da kafadar dan uwanka kar ya zamanto kai taka tayi gaba shi tashi tayi baya shine yace wahabu bainal manakin ku dabrantar da tsakanin kafadunku kenan ko da mutum ya fi ka tsawo to ya zamanto kafadarka ka dabrantar da ita ka saita ta kenan da kafadar shi kenan kar mu manta a hadisi da ya gabata na Anas me yace chayi wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi dayan mu ya kasance yakan liƙa kafadarsa wato da ta dan uwansa wa qadamahu bi qadami kuma yakan liƙa diddigen shi da na dan uwansa kenan kaga a aikace ne a can Anas Allah ya kara masa yadda yake bayyana mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke daidaita sahu kamar yadda anan manzon Allah ya ba su umarni yace aqimus sufufa ku daidaita sahunku wahabu bainal manakib manzon Allah yace ku dabrantar da tsakanin kafadunku an gane in aka ce almuhaza shine kenan dabrantar da abu ya zamanto an saita su sun zamanto sun hadu da juna sai yace wasuddul khalal manzan Allah ya ce ku toshe duk wata kafa duk wata tsaga duk wani tsakani manzan Allah ya ce ku toshe shi kenan kaga wannan yana nuna mana ba a buƙatar tsakanin a cikin sahu a ringa samun ma'ana wato wani tsakani idan aka ce alkhalal jami'i ne na kalla ma'ana kar a samu wani tsakankani kenan a toshe shi kenan ta yaya za mu toshe wannan tsakankanin kenan dole sai ya kasance mun liƙa dugaduganmu da juna kenan kowa ya liƙa diddigen shi da na ɗan uwansa idan san shi da na ɗan uwan shi ka liƙa kenan ka faɗarka da ɗan uwanka kenan shine wannan wasuddul khalal kenan an toshe dukkan wata kafa shine yace wasuddul khalal manzo Allah yace ku toshe dukkan wata kafa duk wata tsaga manzo Allah yace ku toshe ta sai yace walinu bi aidi ikhwanikum manzo Allah yace ku tafsasa game da hannayen ƴan uwanku me yake nihi a nan idan misali ɗan uwanka ya ɗan turo hannunsa yana buƙatar ya daidaita to karka tankware ka hana shi yadda zai soko hannun shi kenan ka ɗan ja ka ɗan ba shi damar yadda zai soko hannun shi kenan ya daidaita shi da naka shi ne ya ce walinu bi aidi ikhwaniku maza Allah ya ce ku tafsasa game da hannayen yan uwanku kenan kar mutum ya tankware ya hana wani ya soko hannun shi so da yawa za ka ga in an daidaita sahu wani ya kasa ba wani damar yadda zai daidaita kafadar shi da tashi dole sai dai wani ya karkata ya hudo kafadar shi wannan to wannan kwata-kwata baya halatta baya dacewa domin wannan saba sahu ne shine yace walinu bi aidi ikhwanikum maza Allah yace ku tafsasa game da hannayen yan uwanku wala tadharu furujatil lishaytan maza Allah yace kar ku bar wasu kofofi wato kar ku bar ma shaidani wasu kofofi za mu iske a hadisi na gaba idan ba a daidaita sahu aka ringa barin wani tsakani to shaidani yakan zo a sifar ɗan tinkiya ya ringa shiga tsakankanin wannan ba don komai ba domin ya ɓata zukatan masallata ya jefa wasi-wasi duk ɗan tsakanin da za a bari to wannan mahalli ne aka bar ma shaidani yakan zo a sifar ɗan tinkiya ya shige wannan mahalli shi ne ya ce wala ta zaru furujatin li shaifan lafazin furujat jami'i ne na furja in aka ce furja wata ilkofa kenan shi ne ya ce wala ta zaru furujatin li shaifan maza Allah ya ce kar ku bar ma shaidani wata kafa domin ya zo ya kutsu ku matse da juna kenan ku haɗu da juna maza Allah sai ya ce wa man wasala saffan duk wanda ya sadar da sahu kamar yadda aka umarce shi wasalahu Allahu Allah zai sadar da shi game da jin kansa kaga sakamakon daidaita sahu duk wanda ya daidaita sahu to ubangiji subhanahu wataala zai sadar da shi da rahamarsa shine yace wa man wasala saffan duk wanda ya sadar da sahu kamar yanda aka umarce shi manzo Allah yace wasalahu Allah ubangiji ta'ala zai sadar da shi da jin kansa wa man qata'a saffan manzo Allah yace duk wanda ya yanke sahu qata'ahu Allah ubangiji ta'ala zai yanke shi ubangiji ta'ala zai yanke shi game da jin kansa ma'ana Allah zai yanke shi gabarin jin kansa duk wanda ya yanke sahu dan haka daidaita sahu wajibi ne rashin daidaita sahu haramun ne duk wanda zai bata sahu wannan ya tabbata cewa ya aikata wani abu wanda yake na haramun kuma sakamakon abin da zai biyo baya Allah zai yanke shi game da jin kansa wal iyaz billah a takaice wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar yadda al'imamu abu dawud ya rawaito shi kuma yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da wato wajabcin daidaita sahu kuma wannan yana karantar da mu cewa ya zama wajibi akan mumini ya sadar da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni duk abin da Allah ya umarni to wannan ya zama wajibi akan mu sadar da shi kamar yadda Allah ya yabi muminai a cikin alkur'ani yake cewa wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal sune waɗanda suke sadar da abinda Allah ya yi umarni a sadar kaga sadar da sahu daidaita sahu abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni dan haka kenan daidaita sahu wajibi ne sakamakon wanda ya daidaita sahu Allah ya sadar da shi da jin kansa sakamakon duk wanda ya kidere ta sahu ubangiji ta'ala zai yanke shi game da jin kansa sannan hadisi na gaba hadisin Anas an Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace russu sufufakum manzon Allah yace ku lika sahun ku juna da juna russu sufufakum ma'ana ku liƙa sahunku juna da juna ya zamanto kenan kowa ya liku da ɗan uwansa sai ya ce wa ƙaribu bai na ha manzan Allah ya ce ku kusantar da sahunku ma'ana ku kusanci juna kenan kar ku bar wani tsakani sai ya ce wa hagu bil a'anaq manzan Allah ya ce ku dabrantar da wuyayenku kenan ka saita wuyanka da na ɗan uwanka kaga a hadisin da ya gabata ce aka yi ku daidaita wato ku dabrantar da kafadunku wa hazu bainal manaki ku dabrantar da tsakanin kafadunku nan ku sai yace wa hazu bil a'naq kenan in ka daidaita kafadarka da ta dan uwanka to haka wuyanka sai ka daidaita da dan uwanka kenan in har kafada ta hadu da juna ta saitu da juna to haka shi ma wuya zai zama ya ya saitu da juna shine yace wa hazu bil'a'ana manzan Allah ya ce ku dabrantar da wuyayen sai ya ce fa wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa inni la'arar shaytana manzan Allah ya ce lalle ya ce wallahi ina ganin shaytani yadkhulu min khaladis safi wato yana shiga tsakankanin sahu ka anna halhazam manzan Allah ya ce kace ƴaƴan timakai ne yanda ka san 'ya'yan tumakai haka shaidanu suke zawwa su ringa shiga tsakanin sahu idan jama'a ba su daidaita sahu sun bar kafa tsakankaninsu shi kuma shaidani idan ya zo mi yake nihi don ya lalata zuciyarka ya shagaltar da kai ya jefa maka wasi-wasi so da yawa za a gama sallah wani inda za ka tambaye shi wai a raka'a ta farko wace sura limami ya karanta bai sani ba kuma takan iya yiwuwa ma ya harrace alkur'anin gaba daya amma surar da aka karanta a raka'a ta farko ko a tabibi sani kawai ya shagala wani kuma so da yawa kawai sai in an zauna sai in ya ga limami ya salamce sannan ya salamce shi ya manta da cewa a sahu a zama na farko ne ake ko a na biyu tuni ya shagala galibin abin da yake kawo wannan shagala ko shine kasancewar rashin daidaita sahu shaidani yakan shiga tsakankanin jama'a idan ba su daidaita sahu sai ya ringa bata zukatansu ya shagaltar da su ya ringa jefa musu wasi-wasi shi ne anan ya ce fa wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa wannan gaba na fa'idantar da mu halaccin mutum ya yi rantsuwa da Allah game da wani labari da zai bada domin karfafa wannan labari ko da ba a rantsar da kai ba kamar yadda anan ya ce fa wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa sai ce inni la arash shaytana yace lalle ni ina ganin shaytani yadkhulu min khalalis safi wato yakan shiga tsakankanin sahu a irin kohohi da ake bari manzo Allah yace ka anna halhazab ka ce ƴaƴan timakai ne wannan wata mu'ujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi ikon ganin shaidanu a lokacin da suke shiga tsakankanin sahu idan an tada sallah ubangiji ta'ala ya ba shi wannan iko shine anan malam yace al-hazaf wato lafazin al-hazaf kenan aka rubuta shi bil ha'im bi ha'im muhammala wato da ha wadda take ba ta da da kenan ba kha'un bane kuma ba jimun bane ba kenan sai ka ce al-hazaf sai ce wa zalin kuma da zal mu'ujamatin wanda yake mai dugo kenan zalun ne ba dalun bane sai ce maktuhatai ne kuma da ha'un kin da zalun kin gaba ɗaya kowanne fataha gare shi kenan karkace alahazku kama wato zalun kin sukun sai dai kace alahazab shine yace thumma fa'un sannan a ƙarshe kuma akwai fa sai ce wahiya ganamun sudun sigar sune wato kankanan wato 'ya'yan tumakai waɗanda suke kankana baƙaƙe ta kuni bil yaman wanda akan same su a can ƙasar yaman baƙaƙen tumakai ne waɗanda suke kankana to tamkar waɗannan kenan 'ya'yan tumakai baƙaƙe haka shaidanu suke zawa sukan shiga tsakanin sahu idan ba a daidaita ba don haka dai a takaice shi ma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da wajabcin daidaita sahu kuma wannan ita ce illar da ta sa manzan Allah ya ce muliku da juna muliku da juna mu kusanci da juna kenan dan kar mu bar ma shaidani wani mahalli ya zo shi ya soku kamar yadda a can da ya ce wala tazaru wala tazaru furujatin lishaitan kar ku bar ma shaidani wata kofa wadda zai zo ya kusa sannan hadisi na gaba wato hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atimmu saffal muqaddam manzon Allah ya ce ku cika sahu wanda yake na gaba sahu na gaba kaga sahu na farko shine wanda ya zama wajibi a cika shi in an sannan sai ya ce thumma allazi yalihi sannan wanda yake biya masa kenan in an cika sahu na farko to sahu na biyu shine ya zama wajibi a cika in an cika sahu na biyu sannan ake tsira sahu na uku don haka ba a tsira sahu na uku matukar sahu na biyu bai cika ba ba a tsira sahu na biyu matukar sahu na hurko bai cika ba shine yace atimmu saffal muqaddam manzon Allah yace ku cika sahu wanda yake na gaba kenan sahu wanda yake na farko thumma allazi yadihi manzon Allah yace sannan wanda yake biya masa fama kana min naqsin manzo Allah yace duk abinda aka samu na tawaya falyakun fi safil muakhkhar manzo Allah yace ya kasance a sahu wanda yake na karshe kenan kaga anan in an cika sahu na harko to na biyu za a fara kenan in ma an samu wata ragowa to kar a samu wannan ragowa a sahu wanda yake na harko misali daidai da mahalli na mutum daya to kar a samu ragowa a sahu na harko wannan ragowa na mahallin mutum ɗaya to ya kasance a sahu na biyu sahu na biyu sai in ya cika ake fara sahu na uku kenan in ma akwai wata ragowa to a same ta a sahu na uku ba a sahu na biyu ba to shine yace fa ma kana min naqsi duk abin da ya kasance na tawaya na raguwa manzon Allah yace fal yakun fi saffin muakkar to ya kasance a sahu na karshe kenan ba a sahu na farko ba a na gabansa ba kenan a same shi a sahu wanda yake na ƙarshe al'imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi da dangane wanda yake kyakkyawa sannan hadisi na gaba hadisin aisha allah ikara mata yadda take faɗa take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala mayaminis suhu lalle allah da mala'ikunsa suna salati wato ga damar sahu ma'ana waɗanda suke tsayawa a damar sahu al'imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi da dangane a kan sharaɗin al'imamu muslim amma a cikin sanadin wato akwai wani marwaici wanda an yi saɓani game da amince masa don haka dai a taƙaice wannan hadisi ne shaz hukuncin hadisi shaz ba'ifi ne abin da ya tabbata shine Allah da mala'ikunsa suna salati ga sahu wanda yake na hurku amma ba ga masu tsayawa a damar sahu ba wannan hadisi ne bai yi na cewa Allah da mala'ikunsa suna salati alama ya nini suku ga waɗanda suke tsayawa a damar sahu shi wannan bai tabbata ba kina abin da ya tabbata Allah da mala'ikunsa suna salati ga waɗanda suke tsayawa a sahu wanda yake na hurku kenan don haka danganan hadisin ingantacce ne sanadin amma matanin hadisin matani ne wanda yake shazu kenan don haka hukuncin hadisi shazu kuwa ba'ifi ne idan aka ce shuzuz shine a samu wanda yake amintacce ya saba ma mafi amincewa ko kuma amintacce ɗaya ya saba ma amintattu biyu ko amintattu biyu su saba ma amintattu uku an gane ko? don haka kenan a nan shi ne ake kira da hadisi wanda yake shar don haka kenan hadisi wanda yake mahafuz kishiyar shi kenan Allah da mala'ikunsa suna salati yawa shi ne ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna alal lazina yasiluna sufufa kenan mahafuz ɗin wanda ya zo Allah da mala'ikunsa suna salati ga waɗanda suke sadar da sahu banda waccan riwaya da ta gabata Allah da mala'ikunsa suna salati ga waɗanda suke tsayawa a sahu na hurku to haka ya tabbata Allah da mala'ikunsa suna salati ga waɗanda suke sadar da sahu kenan inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna alal ladhina yasiluna sufufa Allah da mala'ikunsa suna salati ga waɗanda suke sadar da sahu waɗanda suke sadar da sahu kenan ba Allah da mala'ikunsa suna salati alama ya mini suku ga waɗanda suke tsayawa a damar sahu shi wannan bai tabbata ba kenan abin da ya tabbata waɗanda suke sadar da sahu da waɗanda suke tsayawa a sahu na harko su ne Allah da mala'iku suke yi musu salati sannan hadisi na gaba hadisin albara'u guna azib Allah ya ƙara masa yadda yake cewa kunna idza sallaina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan wato zamu yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahabbna an nakuna an yaminihi wato mukan so mu kasance a damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zamu yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mukan so wato mu kasance a damarsa ya kabalu alaina bi wajihi domin in ya yi sallama ya salamce daga sallah ya fuskanto mu da fuskar shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya salamce daga sallah yakan juyo da fuskar shi ya fuskanto jama'ar sa galibi yakan fuskanto bangaren damarsa wani lokaci kuma yakan fuskanto kinan jama'a ya fuskance su juna da juna haka to shi yasa su albara'u guna azu sukan tsayawa a damar shi kenan sai su komo damar shi yanda in ya salamce daga sallah ya juyo kenan yakan fuskanto su da fuskar shi kenan suna kallon shi yana kallon su shine yace kunna idza sallaina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan zamu yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahababna an nakuna an yaminihi mukan so mu kasance a damarsa ya kabalu alaina bi wajihi domin in ya salamce daga sallah sai ya fuskanto mu da fuskarsa da haka kenan limami in ya salamce daga sallah ba zai tabbata ba a gunsa in ma ya juya ya fuskanci damarsa ko kuma ya fuskanto wato jama'a da fuskar shi ya gabace su shine yace fasami ituhu yaqulu sai na ji shi yana fada yana cewa rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak aw tajma'u ibadak maza Allah yana cewa ya Allah ka kare ni da azabarka ka kare ni game da azabarka a ranar da kake tayar da bayinka daga cikin kaburra ko kuma ranar da kake tara bayinka shine yinin alkiyama don haka wannan yana daga tana daga cikin addu'o'in da aka sunnanta mana bayan salamcewa daga sallah rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak ko kuma yawma tajma'u ibadak kamar yadda kokonto ne aka samu daga marwayacin shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ca yau mata ba asu ibadak ko kuma yau mata jima'u ibadak duka babu bambanci yinin alkiyama ake ne shi ne ya ce fasami ituhu ya ƙulu sai na ji shi yana faɗa yana cewa rabbi ƙini azabaka ya Allah ka kare ni game da azabarka yau mata ba asu ibadaka ranar da kake tayar da bayinka daga cikin ƙabirra ko kuma yau mata jima'u ibadak ranar da kake hada bayinka a fili guda domin alkiyama sana hadisi na ƙarshe a baban hadisin abu huraira allah ikara masa yadda ke fada waza allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wasu imama wato ku sanya limami tsakiya ma'ana limami ya zamanto tsakiyar wasuddul khalala ku toshe dukkan wata kafa kar ku bar ma shaidani tsakanin sahu da sahu kar ku bar kafa manzo Allah yace ku toshe al-imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi illa kasancewar hadisi ne da'if na cewa wasidul imama ku sanya limami tsakiya kenan anan in ka dauki ku sanya limami tsakiya kenan in nan bangaren dama an samu kamar mutum goma kenan a hagun ma a samu mutum goma kenan imami ya zamanto tsakiya to wannan lafazi bai inganta ba yanan don haka ba laifi nan bangaren a samu mutum sha biyar nan a samu mutum biyar ko a samu mutum goma wannan duka ba laifi ba ne ba shi wannan gaba ta farko ba ta inganta ba amma gaba ta biyu wa suddul khalal wannan ya gabata a cikin wancan hadisi ya kunshi ma'anarsa hadisin abdullahi dan umar umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya mana na cewa mu toshe dukkan wani tsakani kenan dukkan wata kafa manzon Allah ya ce ku toshe ta don haka dai a takaice wannan hadisi shi ma yana tabbatar da wajabcin wato daidaita sahu kuma tare da toshe dukkan wata kafa kar a bar ma shaidani nan muka zo ƙarshen baban da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك